الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan darasi namu da muke gabatarwa na usulul tafsir wanda shine majalisin mu ko zaman mu na bakwai kenan wanda kuma mun kai karshen babi da yake da alaka da wato riwayoyi na sahabbai musamman na asbabun nuzul da sauransu don da ana iya tafsirin alkur'ani da maganganun sahabbai wanda mun kasa su gida biyu maganganu waɗanda suke da alaƙa da hadis wato na sahabi ne amma hukuncin raf'a gare su waɗanda matsayin hadisai suke sai waɗanda kuma matsayin ishtihadi suke to kuma ba za a mai da ishtihadin su ba irin sauran ishtihadin sauran mutane saboda wasu abubuwa da sun ka bambanta da su da sauran al'umma duk bayani ya gabata wannan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin karatun mu cikin at-tafsir fil bil lugha tafsirul qur'an bil lugha an gane ko bil lughati al-arabiyya kenan akwai dan takaitaccen bayani da ya kamata mu yi kan asbabun nuzul wanda shi asbabun nuzul yana da karatu bangare gida biyu bangare na farko a dirasar ta'asiliya an gane ko wato sanin ka'idodin da ake mu'amala da shi wannan za ka same su ne galibi a bangare a wuri biyu ta fuskar tatbiq ai ta'asil na farko littattafan da aka rubuta cikin usulul tafsir daban-daban galibi za ga suna ka bayani kan asbabun nuzul bangare na biyu littafin ulumul qur'an daban-daban su ma za ka iske sun keɓance babi kan ni kan wato asbabun nuzul kaga sai ka hada su kai dirasa kai muqarana ka fitar da alqawaid muna gani ko kuma littattafan da za su hutar da kai in ka same su a matsayin ɗalibi kafin ka samu masu yawa din tun da galibin abin da ke cikin waɗancan shine aka kawo mun ba da littafi al-isti'ab fi bayanin asbab ba wancan al-isti'abu fi bayanin ashabba na ibn abdul bar al-maliki wanda yi shi kan bayanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi al-isti'ab mutum biyu ne akwai sulaim bin eid al-hilali sannan kuma akwai muhammad bin musa al-nasir shi kuma wanda ya littafin al-muharrar fi asbab nuzul al-qur'an al-karim wanda shi asalin shi doktora ce wato da aka rubuta a ƙasar saudiya dr khalid bin suleiman al-muzaini sai kuma majistar da muka bada labari da aka rubuta a jami'a ta ummu undurman a ƙasar sudan to asbabun nuzul akwai wasu ƙa'idodi da suke da muhimmanci a ɗazu-ɗazun nan mun kawo su amma lokaci ya yi muna halinsa yanzu kuma a cikin littafin attibiyan fi ulumil qur'an na sheikh sabuni ya kawo waɗansu ƙawa'id waɗanda za mu iya bayani kansu ƙa'ida biyu ce sai mu wuce insha Allah ƙa'ida ta farko shine hal ya ta'addadu sababin nuzul shin sababin nuzul yana iya ta'addudi an gane ko to sai kawo maganganu da malamai suka kawo duk ƙarƙashin wannan yace an yu'abbira kullum minhuma bi qawlihi nazalatil aya fi kaza kowanne daga cikin asbabun nuzul suna iya su zamanto sun yi ta'addudi ma'ana ba ɗaya ba kenan sun fi ɗaya sannan kuma kowanne yace aya ta sauka kaza wa yadhkuru amran akhar ghayra alladhi dhakarahu al-awwal sai ya fadi sabanin abinda wancan ya fada yace to fa yuhmalu ala annahu istanbata lil hukm sai a doki cewa guda daga cikin su ya istinbadin hukunci ne ma'ana ya nuna cewa hukuncin wannan mas'ala ne shiga kashin wannan aya ma'ana sabkata ba mubashira ba na biyu an yadhkura kullu wahidin minhuma sababan sarihan kowanne daga cikin su ya faɗi sababi sarihi qarara lin nuzuli ghairar akhar amma kuma lin nuzuli na sabka ghairar akhar ba wanda wancan ya faɗa ba ya ce tufayi ta huna a sahih duna da'if an gane ko sai a ɗauki wanda ya inganta abu wanda bai inganta ba kenan halin in sun zamanto guda ya inganta guda bai inganta ba kamar wajen dalilin saukan wadduha wallaili idan saja ma wadda aka rabbuka wa maƙala akwai riwaya ta ashekhan imam al-bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma rahimallahu jami'al muslimin da kuma riwaya ta imam tabrani to kaga riwaya ta imam tabrani bata inganta ba waccan kuma ita inganta da duk sun inganta dan kasancewa tana cikin tabrani ba shi ke nuna ba za ta inganta ba da sai ayi aljamu abu na wannan na na biyu kenan na uku kenan na biyu na biyu saniyan wanda ya kawo na biyu an yi abira ahaduhuma bi qawlihi nazalatil aya fi kaza wani ya ce wannan aya ta sabka wa yusarrihu al-akhar bi dhikri sababin nuzul shi ko wani sai ya tasrihi ya faɗi cewa karar wannan aya ta sabka ne akan wannan fal mu'tamadu huna tasrihu kenan idan wani ya ce ta sabka cikin kaza amma wannan ya ce a'a dalilin sabkan wannan ayar wane da wane da wane to kaga wanda ya faɗi wane da wane da wane da wane nan ya fi fitowa karara kenan sai a yi itimadu tasrih duk da yake ko wannan sai an hankalta mu cewa da yace ta sabka sai a hankalta mu tarihi don tana yiwa wancan din ya gabata ina fata an fahimta wannan shine na biyu sai wannan na uku da muka kawo an yastawiyal isnadani isnadi biyu su zamanto sun yi daidaita fi sihhati a cikin sihha a cikin inganci kenan fa yurajjahu ahaduhuma ala al-akhar li wajhin min al-wujuh at-tarjihat sai a dauki a rinjaye ɗai daga cikin hanyoyin da malamai suke bi wajen rinjaye suwa wanda dole kuma kafin wannan sai in ba za a iya haɗa riwayoyin ba an gane ko na biyar an ya kuna kullum minar riwayataini sahihatul isnad ko wace riwaya ta zamanto ta inganta wa an ya kuna bainahuma taqarub sai dai zamanto a akwai kusanci tsakankanin su wannan shine bambancin waccan da wannan an gane ko akwai kusancin sauka kamar abinda Imamul Bukhari ya fitar daga Abdullahi bin Abbas na Hilal bin Umayya qadafa imra'atahu yayi matarsa qadafi an gane ko da kuma abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka furwaito an Sahal bin Sa'ad cewa Uwaymir bin Nasr yazo ila Asim bin Adi فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع a gani yana tambayi idan mutum iske mutum yana lalata da masu cikin kashe shi zai yi ko ko kaka zai yi ko bari zai yi in ya kashe kuma a kashe shi to malamai da suka zo tun da duk riwayoyin sun inganta sai sun ka ce inna awwalu man waqa alahu dalika hilal wanda abin ya faru gare shi shine hilal bin umayya an gane ko wanda ya mawata shi kazafi sannan kuma shi ko sai wanga hadisa ta zo ta Uwamir bin Nasr shine cewa tambayar da ya yi cewa in mutum iske na lalata da mata ta yi kaga shi ma wanga wani nau'i na na kamar zargi wa tariqul jam'i bainahuma hanyar da za a bi an naqula inna awwal awwala man waqa'a lahu dhalika hilal wa sadafa maji'u uwaymir aidan sai yazo kuma shi wancan shi fara faruwa gare shi sai wancan shi ma yazo qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wala mani amin ta'addud al-asbab ai babu laifi tunda ayar ba ta sauka ba kenan ko abu dubu na masu nan ko haru duk ma ba wani abu ne abu na shidda kuma Allah yumkin aljam'u ya zama to ba za a iya hadawa ba bainar riwayati sahiha akan tsakanin riwayoyi ingantattu fa yuhmalu ala ta'addudun nuzul wa takarrurihi kina irin wannan sai a dauki cewa wannan ayar ta sabkani lokaci daban-daban suna kafa hujja da cewa abin da ya sabka a cikin sahihain yanzu cikin sahihain afwan cewa aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim cewa lokacin da mutuwa ta zo ma Abu Talib ne shine sababin saukarta to kaga wannan sura kuma tana cikin suratul tauba madaniya ce an gane ko da kuma abinda Imam Tirmidhi ya ruwaito cewa daga Ali ibn Abi Talib sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikan Ali ibn Abi labarin wani mutum yana ma iyayen shi neman gafara kuma mushrikani ne sai ya ce da shi faƙultu ta stagfiru li abawaika wa huma mushrikani yanzu kenan akwai hamzatul istifham an shahita a ta stagfiru li abawaika wa huma mushrikani yanzu ku kana musu iyayenka neman gafara kuma mushrikai ne fa qala istaghfara ibrahimu li abihi sai ce a ai annabi ibrahim yayi haka wa huwa mushrikun shi ma mushriki ne baban da annabi ibrahim fa zakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat sannan kuma an yo wata riwaya cikin sahih muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka ne lokacin da ya fita zuwa ga kabarin mammarsa shi yasa wadansu sun ka dauki cewa yadda za a yi a hada su aya ta yi ta maimaitowa ne ma'ana ba laifi a sake maimaita ta an saukar da ita akan wafata Abi Talib da kuma wannan mutumin da suka yi jayayya da Aliyu Kusko tattauna da kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa kabarin mahaifiyarsa ban sani ko mun fahimta ba amma waɗansu malamai suna ganin a'a kawai duk waɗannan abubuwan sun faru ga na ƙarshe da kawai ayat ta sabka shikenan mun gane ko to almuhimmi wannan na kawo shi ne saboda ɗalibin ilimi a wannan zamani da muke shi da ake kokarin ƙaryatar da asa sai ka san yadda ake tariqatul jam' aw tarjih mun gane wannan da kyau ko abu na ƙarshe wanda zan kawo sai ka'ida ta biyu kama al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi zaga ana yawan fadar ta shin ibra za a hankalta mu sabkar ga wanda ayat ta sabka gare shi koko dai za a haɗi hukuncin ta zance mafi inganci an gane ko shine al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab umumin lafazi za a hankalta ba tunda aya ta ce wanda ya zina hukuncin shi kaza to ba sai wanda ayat ta sabka kan shi ba duk musulmi wannan ayat ta shafi shi to in ba haka nan ba ina za mu je mu samu hukuncin zina ai babu kenan sai ya zama to ma an daina aiki da nasu kenan muna gane wannan da kyau eh to amma su ma waɗanda sun kace al-ibratu bi khususil lafzi la bi umumil lafzi imam suyuti ya kawo wannan sun kace ibra ana hankalta ba khususi sabab kansu ta sabka sun kace ba sabka kan wani ba su sabka suke zance ba hukunci ba shi yasa cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustadu dr musa'id at-tayyab da ya kawo bayanai kan wannan sai ya ce su ma waɗanda sun kace al-ibratu bi khususin lafzi labi umumin lafzi an gane ko kina ana hankalta ma sababin sabkar ba wai ba lafazin da ya shafi kowa ba za a hankalta ma ya ce wannan magana tasu ba tana nufin ba ba a kiyasi su ma a tafiyar tasu ana iya yin kiyasi ya ce to wannan bawan Allah kanshi ayat ta sauka hukuncin nashi ne amma da yake shi musulmi ne kuma duk wanda an musulmi wannan hukuncin ya shafe shi sai a yi kiyasi akan haka kinan dai karshe sai maganganun su haɗi mun ji wannan da kyau Allah ya taimake mu za mu dawo cikin karatunmu na dirasatun fi usulul tafsir da muke ciro ka'idodi na usulul tafsir a cikinsa yanzu za mu yi bayani kan abubuwa guda biyu tafsirul qur'ani bil lugha shi yadda ake tafsirin qur'ani da yaren larabci ustazu dr musa'id at-tayyar na kasar saudiya doktora kin shi ma da ya rubuta cikin tafsirul qur'ani bil lugha kaga in ka samu wannan doktora za ka ga ƙarin bayani mun gane ko al-muhimmu الفصل الأول في تعريف في التعريف باللغة العربية معنى ذا أي بيان منين أكنه اللغة العربية يا رل العربي وانا بذا أفاد بياني با فصل الثاني في الأساس المعجم أصلنا معجم واتو كلمة من دسون كتترو كلمة من العربي سوك فسر المعاجم اللغوية كده دون أكوي المعاجم اللغوية أكوي معاجم الاصطلاحات وانا بياني ذي زو كنسو إن شاء الله سيف الأساس الدلالي a cikin asas tushe na dilali na ma'ana dalala lafazi ma'anar da yake bayarwa ma'ana guda yake bayarwa ko fiye da guda sai fil asasin nahwi a cikin tushe na ilimin nahwu wanda shi nahwu din galibi shi na tare da ilmin sarf tunda lugha bai yiwa ai nahwu a bar sarf tare suke can da hade su akai daga baya kuma aka fara rarraba su fil asasil balaghi wal bayani a cikin asas na balagha wal bayani da ilmul bayan duk da yake shi ilmul bayan ai na cikin balaga kina ana ita fil asas al balaghi a huta ina fata an fahimci ni at ta'rif bil lugha shine na farko wa dawruha fi tafsir al qur'an al karim da rawar da take takawa in shi yaren larabci ko muhimmancin sa zamu ci in muka duba shi yaren larabci yare ne na larabawa shine mas'ala ta farko yayat taso al khasa'is al amma lil lisan al arabi kamar waɗansu abubuwa da yaren larabci yake banta da su sai fi anwa'il ulumin lughal arabiyya na uka na ilimin larabci sai fi aqwalil ulama fi hujjiyatul lugha maganar malamai cikin hujjiya ta lugha tunda yanci za a yi tafsiri da larabci shin ya inganta ko bai inganta ba in ana yi kuma ina ka'idodin da za a bi tunda ba haka za a ce a saka gaba a hwada shi yaren larabci al-lisanul arabi huwa al-lisanul ladhi nazala bihi al-qur'an da shi ne al-qur'ani ya sauka kuma wannan babu shakka inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun a cikin suratu yusuf inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun a cikin suratu zukhruf sai ai hattara ja'alnahu ila cikin zukhruf sannan kuma Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ina fata an fahimci ni to su ya larabawa in muka duba sun fito ne daga tsatson annabi wato Ismail annabi Ismail kuma dan annabi Ibrahim ne shi ko Yahudawa sun fito daga annabi wato Ishaq shi ko annabi Ishaqa dan annabi dan annabi ibrahim dai tunda su iyayen ayan annabi yaqubu na yaqubu kuma dan ishaqa na kenan in ka diba da larabawa da yahudawa dan war dan kani kamar abin da aka ce kuma yan uba akwai aiki to akwai labari da aka basu wani larabawa kamar cikin tarihi da sun ka zo jazirar arabiya tun da nan ne wurin da an ka san larabawa jaziratul arabiya daga nan sun ka yaɗu ga duniya an ka duba zuwa ga iraq zuwa ƙasar sham zuwa ƙasar yaman sun ka rarraba akwai maujata al'akadina suna ake ce ma albabiliyina da al'ashuriyin sannan akwai mauja in an ce mauja a sun shi taguwar ruwa amma da abin da ake nufi kamar waɗanda jama'ar da ta tunguma ta yi wani wuri mawujatul kan'aniyina su ko akwai kan'aniyawa an gane ko ana faɗin su ma inda sun ka zauna to akwai mawujatul aramiyin ina fata an fahimce ni su kan'aniyina su da ake ce ma alfiniqiyin waɗanda sun ka gina gari na saida da sur da jabil ne ko jubail da beirut an gane ko daga cikin waɗanda sun ka fito daga cikinsu akwai al'orjiritoyun da al'lu'abiyun da al'abariyun akwai mauja ta al'aramiyin su kuma daga nan an ka samu al'kildaniyun sai akwai maujatul junubiyin daga nan an ka samu mauja ta al'habasha waɗanda suke habasha al-muhimmu al-lugar sharqiyya yare na gabas al-akadiyya shine al-babiliyya wal ashuriyya al-lugar غربية نموت أن سكسون كي يما وهي اللغة الأرجوتية والكلعانية الفينيقية والعبرية والمؤابية sannan kuma aljunubiya su ko wanda sun kai yankin kudu za a cewa kenan arabiya shimaliya yaren larabci na shimal na yamma kenan wahiyar arabiya fusha shine yare fusha wanda ake magana da shi sai arabiya junubiya wahiyar biladul yaman wa ma walaha qadiman thumma alhabashiyya wannan dai duka in muka duba dai kama ana magana ne kan abin da ya shahi taron yaren larabci wanga galibi ana karatu shi ne cikin allisaniyat linguistic an gane ko ta asalin lura da wasu abubuwa waɗanda abubuwa ne sai wanda yake takhassusi a kansu shi yaren larabci fusha in mun ka sani shi yare mutane su suke magana da shi ko ba haka dan bane kina asali larabawa fusha daga isma'il ne tunda su larabawa da suka zo sun zauna a garin makka an gane ko waɗanda da suka zo jurham ƙabila ta jurham da ake cima jurham da suka zo sun iske mamma ismail da ruwanta ta ce za su zauna amma ruwa ba nasu bane an gane ko an ce suna tafiya sun kaga tsuntsu ya sabka sun ka ce to bai yiwa tsuntsu sabka a wannan daji in ba inda akwai ruwa ba kina akwai alamun ruwa suka zo suka iske ruwan zanzam Allah ya fitar mata da shi sun ka nemi su zauna tare da ita to daga cikin su ne shi ismail sai yayi aure to da yayi aure su ake kira wato al-arabul al-musta'riba an gane ko larabawan da suna haɗe da wani jinsi wanda ba nasu ba duk da yake waɗansu malaman tarihi suna ganin shi kan shi ibrahim ba larabe ne akwai wanda suke tafiya kan wannan ra'ayin amma dai ra'ayi ne wanda bai shahara ba an gane ko akwai al'arabul ariba laraba waɗanda su jinsin su bai haɗu da da wani yare ba to in muka duba shi larabci yana da waɗansu abubuwa ko canje-canje kamar yanzu misali abin da ake kira wato kaskasa da kashkasha an gane ko ra'aitu kash an gane ko kaga ta zan kashkasha kenan wasu wasu istilahat ne na yaren larabawa zaka iske su cikin yaren larabci musamman in kana karatun adab sai kaga wata wani uslubi wanda baka san baka san da shi ba ina fata ana fahimta ta uslubi ne na larabawa wanda zaka iske waɗansu daga cikin larabawa suna caccanza waɗansu haruffa kamar wato wasu istilahat da suke kawowa waɗanda ana amfani da su wajen harafin larabci kamar kasuru ahrufil mudari'a na lugatu bahara da ibdal allamu miman fil alifil ma'rifa da ibdal ha'i ainan an gane ko duk dai waɗannan abubuwa ne zaka shi kuma akwai qaba'il na larabawa sannan yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala kafin turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan yarukan sai suka kusanci juna an gane ko yawwa to za ku iske shugabannin laraba suna haduwa in an kare yaƙuƙuka dan da sai su yaƙi na shekara 40 harbul basus ya ana shi ana rufe shekara 40 ba ana rufin shekara 40 ba ana tsaye ba a tsayawa a da an tahi an ka gwabza an ka gwabza an ka kashe na kashewa an ka koma an ka samu abinci kuma a shiru a zaka a gwabza to wannan haduwar da suka yi sai ya kawo musu haɗin kai larabci ya fara haduwa tunda in an kai taro na kare yaki kaga zaka iske an dan samu sulhu ijtima'ul qaba'il fi majalisil munafarat suna haduwa a wurin da ake munafara wal mufakharat ma'ana wurin da kowa yake alfahari da kansa bil ahsab to sannan kuma hijratul qaba'il mustamirra fi arja'il jazira da yawan kabilu sun yi hijira zuwa ga jaziral arabiyya talaban lil mar'a wajen neman abinci ma'ana na dabbobin su kenan da suke kiwo taraddudu shu'ara ala umara il arab limadhihim shu'ara suna kai da kawo wajen shugabannin laraba don yabon su laraba mutane ne masu son yabo ijtima'uhum bi makka fi ayyamil hajj suna haduwa a makka a kwanakin a lokacin aikin hajji ijtima'uhum fi aswaqil amma suna haduwa a kasuwannai da suka haɗe mutane gaba daya littijara na kasuwanci na jama'a kenan wa tanashudul ash'ar anan suna musanyan waƙe wal mufakhara da alfahari da waƙi an gane ko to waɗannan abubuwan duk sun sa laraba sun fara haɗuwa kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane ko to almuhimmu qiyamul fusha ala lughati quraish wa asbabuhu me yasa lughatul fusha ta tsayo akan quraishawa saboda su quraishawa in kun ka duba su an makka to tunda suna makka kuma kowa yana zuwa makka wajen aikin haji kaga zaka iska kenan lugha ta kowa su suna iya gane ta domin wanda ake zuwa wajen shi yake fahimtar na wane da wane amma wanda shi ba a zuwa wajen shi kaga bai fahimtar na kowa الخصائص العامة للسان العربي يعني larabci yana da khasa'is amma wanda ana bincike kansu kamar khasa'isul lugha al-arabiyya wanda ba sai mun yi bayanin shi ba ya anka hankalta daga haruffan shi da mafitar su makharijul huruf da yadda suke fita to sai abu na biyu al-khasa'isul ishtiqaqiyya bayan wadancan al-khasa'is al-amma an gane ko waɗanda sun kake banci larabci misali in an ce khasa'is amma kamar qawaid na nahwu da sarf an gane ko da yadda laraba suke kokarin bayani abin da ya shafi kenan ilimin balaga da almuwasafat taratan al-ijabiyya was salbiyya da abin da ya shafi muwasafat kamar na kwarai na gari su ne ijabiyya da waɗanda ba na gari ba shi yaren larabci na da khasa'is sautiyya abubuwan da sun ka keɓance shi na sauti kamar haruffan shi a ba ta sa za ka iske waɗansu harufan ba wani yare da yake da su in ba larabci ba ina fata an fahimce ni to akwai khasa'is nashi sai akwai al-khasa'isu al-ishtiqaqiyya ishtiqaqiyya daga shaqqana an cago abu ba inda an ka ciro shi was sarfiyya da ilmin sarfu za ka iske larabci na shirin da khasa'is bayan waɗancan na sautiyya akwai khasa'is sarfiyya ina fata an fahimce ni za ka iske akwai harufan da kalima take ginuwa a kansu an gane ko akwai kalima mai harafi uku akwai mai hudu akwai mai biyar ko ba haka ba to wannan kuma za ka iske waɗannan kalimomin suna da aiki domin kalima in an ka ƙara mata ziyaratul ma'ana ziyaratul mabna ta dullu ala ziyaratul ma'ana idan mabna ya ƙara yana nuna ziyaratul ma'ana amma sun ka ce galiban qalisat qa'ida mutarida ko ba haka ba sun kace kamar qira'ata maliki yawmiddin da maliki yawmiddin kaga maliki wanda ya mallaki maliki kuma mai mulki sun kace to kaga maliki harafi nawa ne uku ne maliki hudu amma sun kace ga dan adam mai mulki ya mai wadata dan mai mulki yana iya kare mai wadata amma mai wadata da wuya ya kare mai kuɗi ko da zai kare shi to sai ya sa siyasa da dubara shi yasa an kace mai laya kiyayi mai zamani dan mai kuɗi kiyayi dan mai mulki in ba ka son kuɗin uban ka su ƙari to akwai alwazifal mantiqiyya zaka iske shi yaren larabci harafi kamar kalmomi suna da wazifa ta mantiqiyya nutq yadda ake faɗar su kuma akwai alwazifal fanniyya wazifa ta fan fannin nan kamar an ce fan ana nufin kamar ta fuskar yadda suke dacewa an gane ko ba irin wannan fanni ba kamar irin na abin da ya shafi abin nan tunda kalimomin alqur'ani lokacin da kake sauraren su akwai mutanen da ba su samu musulmi mutane saboda sauraren alkur'ani kuma ba su jin larabci amma saboda yadda ake faɗa haruffan da yadda suke samun dacewa sai ka iske kalmomi suna karewa da nunun nunun nunun nunun ko ha'un ha'un ha'un ha'un wash-shamsi wadh-duhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha ko ba ka nan bane wal-laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha ga nutuk ya hito mantiqiya ga kuma mi fan zaka ji kamar suna tafiya ne akan wato wazani guda duk da yake qur'ani ba sha'ir bane an gane ko to sannan kuma ana kasa eh, yaren larabci akan akwai alkalimatul mabniya waɗanda ba su canzawa akan abin nan nasu wasalin su karshen su kenan karshen su bai canzawa mabniya kenan akwai al kalimatul mu'raba waɗanda ana i'rabin su ina fata ana fahimta ta ma'ana suna iya ɗaukar kasra da fatha da dhamma ko ko canzawar wato abin nan canzawar eh, wasali sai kuma daga ciki anwa'u ulumin lugatil arabiyya shi ilimin yaren larabci ilimi nawa gare shi na daga cikin ulumul ala na farko ilmu matanin lugha sanin matanin lugha asalin matan shine bai amma ana nufin sanin eh, wato asalin kalmomi ma'ana kalima وقد تكفل بتدوين ذلك المعاجم اللغويه معاجم اللغويه su sun kake aya sun ka kiyaye ma'anar kalmomin yaren larabci a larabci an gane ko irin su eh, kitabul ain na khalil bin ahmad al-farahidi an gane ko kama as-sihah na imam al-jauhari kama tahdhibul lugha na imam al-azhari kama lisanul arab libni manzur kama qamusul Hayy- muhit na fairuz abadi akwai tajul arus na imam zubaidi da sauransu wanda yanzu ana ana dirasa akan cikin ilmul lisaniyata akan ma'ajim ma'ajim kuma zaka iske yadda ake karatu kansu shine cewa kalima in kana son ka san ma'anarta a larabci shin me take nufi sai ka koma musu kuma ana bincike kansu wanda galibi dai abinda ake so in kalima tana da haruffan da an ka ƙara hurufu ziyada sai ka cire su to kaga sai ka san ilmu sarf kake sanin an cire ko ba a cire ba sannan kuma kalimar da an ka juya to ka maida ta zuwa ga asalinta in ka rike wannan kenan tajrid al kalima min al ahruf az za'ida sannan kuma irja al maqlub ila wato aslihi shikenan dan nan kana iya ganewa kamar kalima ta sasa in ka tabe ta cikin mu'jam ba kakka zo ka neme ta cikin sasa sinun alifun sinun ba na za ka samu ta ba sawasa za ka diba ta domin asalin alifin mine ne wawun ne sawasa kenan muna gani ko to wannan ana jira sa kansu kwarai da gaske da yadda tsarin su na da yake da na yanzu don tsarin da ya bambanta akwai waɗanda suke hankalta ma farkon harif ha- ha- kalima ta halq kamar yanzu shi Khalid bin Ahmad ya fara ne da harufa na makoshi sannan yayyu sama waɗansu amma dai yanzu wanda an kafi an kafi aiki da shi shine at-tartibul abjadi wanda Sheikh Abdul Latif Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin babban malamin nan na kasar Libya zamu ga cewa ya eh, yi bayani kan ma'ajim ina ganin a cikin at-tadribatul lughawiyya da na ɗai da na biyu da na uku duka sai da magana kan ma'ajim na hudu ban sani ba ko ya magana kansu saboda ilimi ne mai muhimmanci muna ganewa ko kuma majma'al lugha al-qahira yanzu suna da mu- mu'jam kuma ana dirasa yanzu akan waɗannan ma'ajim kin ilimi na biyu cikin ilmin luga bayan ilmin matanin luga sai ilmin fiqhul luga ilimi ne wanda yake baka sanin sirrin luga yan ce fiqhu alfahamu daqiq ka san luga da kyau ba wani ilmin fiqhu a akwai ba ita luga tana da wani ilmin fiqhu na tana daban muna ganewa ka ce akwai mazhaban malikiya ta luga mazhaban shafi'iya ta luga ba haka ake nufi ba waɗanda suka yi rubuce rubuce kan wannan fannin akwai al-khasa'is ibn jinni an gane ko ya yi littafi ibn jinni wani malami na ba wai aljannu sun kashe shi ba an gane ko akwai kuma as-sahibi fi fiqh al-lugha wa sunan al- wa- wa- wa sunan al-arab ko sunan al-arab fi kalamiha na ibn faris akwai al-muzhir fi ulum al-lugha na imam as-suyuti akwai fiqh fiqh al-lugha wa khasa'isiha da wani malami ne yace muhammad al-mubarak mu'asir akwai kuma usulun nahw li sa'id al-afghani akwai dirasatun fi fiqh al-lugha lid doktor subhi as-salih shi ma mu'asir ne akwai littafai da dama akwai fiqh al-lugha na imam as-sa'alubi da sauransu mun gane ko wannan shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske to idan muka zo cikin ilmu qawaidul lugha bayan mun samu ilmu matnil lugha da ilmu fiqhil lugha sai ilmu qawaidul lugha ilimi na ka'idodin lugha to shi ko ilimi na ka'idodin lugha yace wa yandarju tahtahu an-nahwu was-sarf nan kuma nahwu zai shigo da ilmin sarf wal khatt wal imla da kuma rubutu ka'idodin rubutu muna ganewa yawwa sannan kuma akwai ilimi bayan ilmu qawaidul lugha sai il- eh, ilmul balagha ilimi na balagha wanda shi ko yana koya maka yadda zaka sanin kwarewar larabawa cikin magana za a iya kawo wata kalma ka fassara sai a ce maka a'a ba shi ake nufi ba an gane ko kamar inda Allah ya ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin kaga kasuwancin su bai yi riba ba to yan ce kasuwancin mutum bai riba ba akwai matsala ba kasuwancin ne ya bai riba mai kasuwancin ne ya bai ci riba ba kaga dole sai ka fassara shi da haka ko ba haka nan bane ko kasuwanci yana yin kanshi baya yin kanshi to akwai littattafai da aka rubuta akwai sirrul fasaha na ibnu sinan al-khafaji akwai kitabu sina'ataini li abi hilal al-askari wanda yana littafi al-furuq al-lughawiyya akwai asrarul balagha da dalailul ijaz na abdul qahir al-jurjani akwai kitabu tiraz المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم الحقائق الإعجاز نعمير بن يحيى حمزة العلوي اليمني أكوي إيضاح لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الإيضاح نقزويني وانده وسجامي ma suna karantar da shi. mun gane ko sai dai ilimin balaga sai mutum ya yi hattara domin yana cakuɗe wani lokaci da majaz kuma wanda ana kore sifofi na Allah subhanahu wataala a cikin shi yasa malaman balaga suke cewa sai mutum ya yi hattara malaman aqida suke cewa sai mutum ya yi hattara don wani lokacin ilimin balaga yana shiga cikin falsafa da kuma wasu abubuwa sai ya kore abubuwan da sun ka dace don waɗanda sun ka shahara cikin shi musamman imamu zamakhshari dan mu'tazilani abdul qahir jarjani shi ma dan mu'tazilani sai dai shi zamakhshari wajen tafsirin alkur'ani sai zo yayi al-kashaf shi kuma jorjani yayi dalailul ijaz wajen fadar ka'idodi da kuma asrarul balagha dole dalibi ilimi sai hatara da abin da suke kawowa an gane ko yawwa sai kuma ilimi na gaba daga cikin ilimin lugha al-adab wan naqd shi ilimin adab shine sanin waƙen larabawa da rayuwar larabawa an gane ko ta fuskoki daban-daban hayatul arab as-siyasiyya wal ijtima'iyya wal iqtisadiyya qabla al-islam fil islam an gane ko fil ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadil khulafa fil ahadil umawi an gane ko fil asr al abbasi fil asr al andalusi wasu na ganin abbasi da andalusi duk zamani guda suka yi ba sai an bambanta su ba fi ahadil muluk al duwal al mutatabi'a sai fil asr al hadith adab shi ma yana nan zaka iske ya kasu gida biyu akwai an-nasru da an-nazmu an-nasru ita ce magana wanda azzube ba a sa ta akan wazani na wake ba sai an-nazmu shine wanda an ka wake sai zamanto al-manzu asalin abin al-mansur wal mazlumuna al-kalam al-mansur wal kalam al-manzum sai an kace nasru wan nazm sai wan naqdu da naqdi ta ce magana tunda an ka faɗi magana akwai mai kyau akwai da ba ta da kyau ilmun naqd yana nan akwai littattafai da dama da aka yi kamar al-bayan wa tibyan na imam al-jahid cikin ilmin adab akwai uyunul akhbar an gane ko na Abdullahi ibn Muslim ibn Qutayba akwai Adabul Katib na ibn Qutayba akwai Ash-Shi'r wa Shu'ara akwai Al-Kamil fi lughati wal Adab na Imam al-Mubarrid akwai Al-Iqd al-Farid na Ibn Abd Rabbih akwai Al-Umda fi Mahasin ash-Shi'r wa Adabihi na Ibn Rashiq al-Qayrawani akwai Al-Amali na Al-Qali al-Andalusi akwai Subh al-A'sha fi Sina'at al-Insha na Abil Abbas Ahmad bin Ali al-Qalqashandi to duka dai an kawo su an gane ko akwai kuma sha'irul jahili an gane ko irin almu'allaqat guda shidda ko bakwai ko sha biyu muna gane ko yawwa to yana da kyau dalibin ilimi ya san waɗannan ilmin mukan da kuma yadda suke tafiya domin ita lugha wasila ce ta mi ta ka kai ga abin nan in matsala ce ta sarfa ta taso ko da hau an gane ko ko ta balaga ce kaga dole sai ka koma mai littattafai kuma kana cikin tafsirin alqur'ani ko ko kana bayanin hadisi kaga dole sai ka koma zuwa asalin an gane ko eh yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam akwai kuma littafai da dama cikin ilmul adab wanda mutum zai rubutu wanda kuma mafi shaharan malami na adab a duniya cikin mu'asiri da dai wanda yanzu bai jima da rasuwa ba yan shekarun nan shine shauqi daif na kasan misra shauqi daif wanda kuma akwai Ahmad Shauki shi Ahmad Shauki sha'ir ne in tabe Shauki daf kuma shi kuma adibi ne shi kuma Shauki ana kiran shi Amiru Shu'ara a wannan zamani bai jima da shi na cikin mu'asiri kamar ya an dauki fil adab al hadisi ake kawo shi mas'alan mu ta hudu shine hujjiyatu tafsir bil lugha me ya dalilin mu na yin tafsirin alqur'ani da yaren larabci saboda yaren da shi ya sabka imamu shatibi cikin muwafaqat in ban manta bai ke cewa ita shari'ar musulunci arabiyya ce domin da yaren larabci ta sauka kenan duk wanda bai fahimci larabci bai san larabci daidai gwargwadon yadda kake fahimtar larabci ka san sirrin larabci daidai da kake fahimtar shari'a to ina ga mutane suke son su fahimci shari'a ko su fahimci alkur'ani da sunna kuma babu ruwansu da larabci ka gani kamar ka ce kana son ka hau daki amma babu ruwanka da tsamni tumana za kai kawai ka hada za ka kai kaga akwai waya in dai ba dakin nan ba da yan yara suka yi wannan na rere a zuwa a tara kasa in dai ba irin shi ba kai ka san akwai aiki Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan cikin suratu yusuf mun faɗa kuma ja'alnahu arabiyyan a cikin suratu az-zukhruf wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun duk dai Allah ya nuna alqur'ani da ya larabci ya sabka mun gane wannan ko to wani yana iya cewa ba sai mun faɗi maganganu ba na salaf akwai maganganu na salaf kan nuna muhimmancin larabci amma akwai wata mas'ala da ya kamata wani wani na iya cewa to ai da nahau da sarfu da balaga an gane ko malam ya kama ganganun malamai na salaf kan qadiyya ta muhimmancin yaren larabci da ilmu mukansa shi yasa ce ma ja'a anil a'immati min as-salaf bayan abin da ya kawo daga sahabbai kuma bayan abin da ya tabbata cikin alqur'ani kuma babu mai shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabi na muna ganewa to amma yanzu inda muke kafin mu shiga zuwa ga asasul mu'jami kafin mu shiga zuwa ga asasul mu'jami akwai wata nukta mai muhimmanci wani na iya cewa to ilimin nahwu bid'a na ilimin sarfu bid'a na ilimin balaga bid'a na a gane ko ilimin fiqhul lugha bid'a na ilimin matanul lugha bid'a ne ilimin adab da naqad duk bid'a ne dan manzo Allah sallallahu alaihi bai koya musu habbai nahwu ba bai koya musu sarfu ba bai koya musu balaga ba bai koya musu fiqhul lugha ba bai koya musu matanul lugha ba an gane ko to kuma bai koya musu nahwu da sarfu ba to da ina da an ka kirkiro wadanga an ka to ana koya mutane to irin waɗannan abubuwa galibi cikin ulumul ala ana samun masu faɗar irin wannan an gane ko ce usulul fiqh bid'a na dan manzo sallallahu bai koya musu usulul fiqh ba babu mazahib zamanin manzo sallallahu alaihi ko ba ga bari to irin wannan tajwidi bid'a ne sai a ce a'a waɗannan ka'idodin su ne a cikin ilimin ne an ka ciro su asalin su waɗanda ga yi sun iya su ba su bukata a koya musu bai yiwa ka zo yanzu misali ka ce za ka koya ma bahaushe magana da hausa a tana yawa ka koya mai dokokin hausa amma ba ka iya koya mai yaren hausa don dama da hausa yake magana cikin yaren shi na za ka karatu ka gane ka'idodin ka ciro su muna ganewa larabawa ba a koya musu nahawar sarfo dan lokacin da suke magana a wancan lokaci ba su bukatar daga baya da musulunci ya fada da sauran al'ummomi sun ka shiga cikin larabawa sai larabcin ya gurɓace shi yasa su kansu larabawa suna bukatar su koyi dokokin lugha ba larabcin za a koya musu ba a'a za a koya musu dokokin yaren larabci kenan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bukata ya koya masa habbai nahawu da sarfu muna ganewa saboda su a wancan lokaci ya takallamu da bisaliqa da ɗabi'a su suke magana ba su buƙatar wani fa'ili da maf'ulun don haka ne suke magana a'a cikin ba magana suna an ka ɗebo waɗannan ƙa'idodin muna gane wannan da kyau haka cikin karatun tajwidi qur'anin da tajwidi ya sauka daga baya an ka ciro ƙa'idodin an ka ce ga yadda ake karantawa muna ganewa ko yawwa saboda ɗalibin ilimi ya hattara zaka iske akwai masu irin wannan tunani a gani sai a zo a ce to ilimin hadisi shi ba mustalahul hadith wani zai ce to ai bid'a ne zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bai koya musu mustalahul hadisi ba tunda bai ce musu wanga hadisi mu'an'an bane bai ce musu wanga hadisi kaza ba wanga hadisi kaza sahihi ko da'ifi ko kaza ko kaza ko maqlubun ko da sauransu sai a ce a wannan lokacin su ba su bukatar wannan shi sahabin tana yiwa ma sina zai zo ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka bai bukatar san hadisi sahihi na kuma sahihi don shi ingantacce na gare shi tabbas amma mu da zamani yayi tsawo masu riwaya suka yawa da masu ƙarya da masu gaskiya dole sai an bi an tantance wani adili ko ba adili bane kun ba wanda zai san wannan sai mi sai malaman hadisi mun gane wannan da kyau ko to sai asasul mu'jam shi asasul mu'jam abin da ya shafi wato yaren larabci shi al-mu'jam diwanu mufradatil lugha asalin kalma ta al-i'jam tana nufin abin da an kai ba da maganar larabci ba لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ولو نزلناه على بعض الأعجمين كما كلمة المعجم أعجم ترى نفع أنيما أبو إيجو شما إيجو أعجمت الكلمة معنى أنيما تإيجو to amma me yasa sun kace mata haka nan saboda ai kaga ai an ce an yi mata digo kaga sai ga babu alaka a'a saboda wanda ba balarabe ba shi yake bukata a yi makalima ɗigo don shiga da ma'anarta muna ganewa amma shi littafin al-mu'jam an ka ce lughatan diwanu mufradatil lugha ya an ce diwan shi ne littafin da ya tattaro abubuwa yanzu an ce diwani kalma ta diwani ana amfani da ita diwanu shu'ara diwanu sha'ir kamar a tattaro sha'ir kinka gaba dai diwanu na sojoji shine a tattaro sunayen sojoji a hada su gaba dai cikin babban littafi to shi wanga mu'jam diwanu mufradatil lugha diwani ne wanda ya tattaro kalmomin larabci murattaban al hurufil mu'jam an bi su akan tsarin yadda an ka rubuto yaren harufan larabci suke daga a ba ta sa in ka tashi neman kalma sai ka neme ta amma wannan sun faɗe shi ne ba duk malamai sun kai murattaban harfa hurufin mu'jam ba hasfa hurufin mu'jam فقرة تبيو في المنهج الصحيح لتحديد معاني اللغة لتحديد معاني مفردات القرآن هن يدذا أبي إن قنتتا ودذا أتنتن شيني تحديد أصلا شي إياك انتواني أما أنا أتي أتنتن شي معاني مفردات القرآن أسنسو سو كلمة من يرلاوتي أكوي هن يتفرقو مستوى الاستعمال العربي العام يد لا ربا واسكي أنفاني دا كلمة قبات إنسو تو wannan shine hanyar da za a bi don in ba haka ba yanzu ana fadawa cikin matsala ka ce kuma ba za ka yi amfani da abin da laraba sun kawaɗi kan luga ba to ina za a samu mafita kaga samun mafita ba zai yi ba in ka san yadda laraba suke amfani da kalima sai ka taho mustawal istimalul qur'anil khas yadda qur'ani yake amfani da kalima in tabe shi qur'ani akwai kalimomin da ya amfani da su suna na a matsayin su da larabci akwai kalimomin da qur'ani ya amfani da su ya ƙara musu wata ma'ana wadda larabawa suke bata ba menene as-salatu ala ramma sallah ko ana iya cewa ibadatun zatu ruku'in wa sujudin ko ba haka nan bane muftatahatun bit takbira wa mukhtatawatun bit taslim ibadatun da ake ko kar a cewa ibadatun muftatahatun bit takbir mukhtatawatun bit taslim ko kace muftatahatun bil iqama in sallar farilla ce ga wani ce ba musa iqama ba shi ke ta rumuna muna gani ba to amma kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai an kace as-salatu lokacin da Qur'ani bai sauka ba haka suka nuni da ita muna ganewa ba su ba su da wannan ma'ana to sai zaman to nan as-salatu fil lugha ad-du'a shine yin addu'a ko ka kira mutum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun ya wa salli alaihim kai musu sallah annabi shi na mawani sallah shi bauta mawani la sai dai a ce ya masa addu'a kaga nan qur'ani irin su zakka zakka a lugha tana nufin annama'u wa tahara at-tazkiya shine abu ya habaka ko ya tsarkaka amma yanzu a musulunci tana da wata ma'ana to da sauransu to yana da kyau dalibin ilimin gidan ka san a lugha ni kalmar take nufi a shari'a sannan kuma ko a cikin alqur'ani in a cikin alqur'ani ne in cikin shari'a ne me take nufi mun gane wannan ko shi yasa in ka ce da larabci ɗaya zaka fassara qur'ani to bannar da zaka yi Allah ɗaya san iyakarta zalla idan ka tayi kai karatun larabci ka iya larabcin ba shi a'a nan me ake nufi da ita ko littafin fiqh shi yasa an kai ma'ajim al mustalahat مصطلحات النحوية معجم المصطلحات النحوية معجم المصطلحات الصرفية معجم مصطلحات التاريخ معجم مصطلحات الجغرافيا معجم مصطلحات كذا كذا كذا مصطلحات العلوم مصطلحات الأدبية mustalahat na ilmul hadith mustalahat na ulumul qur'an duk an yi rubutu kansu saboda su a ilimin ga abin da suke da kalma to yau sai ka zo ka bata wannan ana kace an yi kuskure kai ko baka san me ake nufi ma da abin ba kaga inda ma'ana ta yi daban kai inda kai daban to wannan yana da muhimmanci kwarai ga dalibin ilimi ya san su yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan wato faqrar mu ta uku fi asnafi mufradatil qur'anil karim hasba usuliha وعلاقتها بالمعنى أصناف مفردات القرآن الكريم كافين wannan akwai mas'ala guda da tana da muhimmanci kwarai da gaskiya kamata in faɗe ta shine cewa akwai abin da kira al-haqa'iq wannan bahati ne ma wani malami Umar Salim Bazumul Sheikh Umar Salim Bazumul Dr. Umar Salim Bazumul ya yi littafi akan al-haqa'iq al-haqiqatu shar'iyya haqiqa uku ne akwai al-haqiqa ash-shar'iyya akwai haqiqa lughawiyya akwai haqiqa urfiyya in an ka ce haƙiƙa lugawiyya abinda yaren larabci larabawa in an faɗe shi haka suke nufi da kalima haƙiƙa urfiya kalima ce wadda mutanen wani yanki ko gari ko wani ilimi su akwai ma'anar da suke baka sai ta zama to urfi ne na waɗannan mutanen al'adarsu sai kuma haƙiƙa shar'iyya cikin shari'a ko qur'ani ko hadisi misali ga abin da ake nufi da ita to in baka san waɗannan haƙa'iq ba kaga sai a samu matsala shi yasa mun kace yanzu sallah a lugha tana nufin mi addu'a a shari'a ha tana nufin ibada ko ba ka nan bane to addabatu dabba kaga in an ka ce dabba a larabci duk abin da yake tafiya saman ƙasa dabba na kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ma yadubbu ala al ard dan haka dan adam ma dabba ne to amma an ka ce dabba dabba ismul fa'il ne intabe dabba ya dubbu dabba asalin shi dabi ba fa'ila ana ganewa wanga a asalin shi a lugha duk da yake akwai sabani na malamai wasu sun ce a'a dabba shine duk abin da ke taka wani abu ya tafiya don ya ce wa ma basta fihi ma min dabba wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ma basta fihi ma min dabba kaga fihi ma az-zamir sun ce yarji ila wato al-sama wal ard kenan ko cikin sama akwai dabba wadansu malamai sun tafi akan wannan muna garewa wasu sun ce a'a cikin halittun sama akwai masu sabkuwa kamar su tsuntsu ko kuma ko da mala'iku na sama da ke zuwa ƙasa su sai zaunto dabba bai itibari suna saukowa ƙasa akwai wannan magana muna ganewa to amma addabatu a urf na mutane in mutun in mutane laraba ko abin da suka ce dabba ba su da aram ciki dukkan abin da yake tafiya akan wato ma yamshi ala al-hafir abin da yake da kofatu yake tafiya ko ko ma yamshi ala arba'i qawa'im abin da yake tafiya akan wato kafafuwa guda hudu ko mu ce ababen tafiya guda hudu kaga wannan da muhimmanci to idan an ka zo in littafi na lugani mi za a gabata suwa alhaqiqan lugawiyya in littafi kan wata jama'a ne ake magana sai a gabatar da alhaqiqal urfiyya in kuma cikin shari'a ne sai a gabatar da mi alhaqiqa ash-shar'iyya ko kuma a ce a'a tunda yanzu mun muna mu'amala ne da alqur'ani da hadisi da shari'a dole abin da zama gabatar da shi alhaqiqa ash-shar'iyya in ba ita ake nushi ba sai mu zo ga alhaqiqal urfiyya mutanen da ake magana kansu in ba ta samu ba sai mu kuma zo ga alhaqiqatul lughawiyya maratibu ha kenan mun gane wannan kenan yawwa kenan yanzu sai mu shiga cikin asnaf mufradatil qur'an hasba usuliha wa alaqatiha bil ma'na warida fil qur'anil karim lafuzan da sun ka zo cikin alqur'ani mai girma tanqasimu minan nahiyal mu'jamiyya in an hankalta musu ta fuskan mu'jam ta kasu ila khamsati aqsam zuwa gida biyar an gane ku ma'ana galibin abinda malamai suka kasa su gida biyar ne duk da yake waɗansu na iya shiga cikin waɗansu ko da sun wuce haka mun gane ko akwai al'alfazul asila kalimomi na asali akwai al'alfazul mu'arraba waɗanda suke asalinsu ba larabci ba ne daga baya suka shiga larabci su an mu'arraba ta'ribul kalimat akwai al-kalimatul mutabayina kalimomi waɗanda suke ba da ma'ana daban-daban ma'ana kishiyoyin juna an gane ko wanda cikinsu ana iya samun musallasul lugawi mukhtaliful ma'ana an gane ko kuma cikinsu ana iya samun al'adad kalima guda ta ba da ma'ana biyu kishiyoyin juna sai al'alfazul mutaradifa kalimomin da suke ba da ma'anoni iri ɗaya an gane ko wal mutaqariba wanga mutaqariba kin na ƙara shi ne saboda waɗansu ana ganin a'a kusa da juna suke amma ba guda bane sai al alfadul mushtaraka kalmomin da sun kai ishtiraki an gane ko a cikin abin nan ma'ana kalimar da tana iya bada ma'ana fiye da ɗaya an gane ko wanda suke akwai mushtarak al-lafzi in mun ka ɗauka akwai al-mushtarak al-ma'nawi akwai al-mushtarak bi maddatihi to waɗannan su ne za mu yi bayanin su koda misali ɗaiɗaiɗai mu bayar don a gani al-kalimatul al-asila kalimomi na asali waɗanda hiyal alfadul lati irtajalat hal arab su ne kalmomin da larabawa suka yi magana da su ba tare da hankalta ma ma'ana ba shine irtajalat ha ya an ce murtajil ka kai abu haka kawai wa nataqat biha qabla nuzul alwahyi suka yi magana da su kafin sabka alqur'ani to waɗannan su ne mafi yawancin kalmomin larabci an gane ko eh ya an kace maka kalima ta rajul misali kawai sai a ce maka a haka kawai laraba suka suka sa rajul ina fata an fahimce ni eh duk da yake wani dan tawili yana yace a'a saboda sun hankalta mashi na tiya da kahahuna daga ar-rijul al-alfadul mu'arraba kalimomi waɗanda an kasa cikin yaren larabci amma can asali ba na larabci ba ne to waɗannan yanzu ma ana bincike kan wannan a jami'o'i na duniya a tarihi fil lughati al arabiyya amma shin cikin qur'ani akwai mu'arrab koko babu shi an gane ko eh, imamu shafi'i shi ya ta cewa babu wata kalima cikin yaren larabci cikin alqur'ani face yaren larabci ce don ya ce Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ko ba haka ba wasu kuma sun ta yi cewa ya kafa hujja ma da ayat wal ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu la fussilat ayatuhu dai ta kafa hujja sannan kuma waɗanda sun ce akwai mu'arrab an gane ko sun ce a'a bai hana waɗannan kalimomin can da ba larabci bane laraba sun kasa cikin yaren su sai qur'ani ya sauka da su kaga duk dai an koma abu guda amma an yi ittifaki cewa sunaye al-a'lam irin su Musa da Isa su waɗannan ba larabci bane don asalin su ba larabci bane kuma wannan hanya ce wadda waɗansu ke shigowa saboda su kawo ɓanna cikin alkur'ani su ce to in an ce babu kalima wadda suke asalinta ba larabci ke na kaga qur'ani ba lar- ba yaren larabci bane ina fata abu jirke sai su karyata wannan wasu ka ce a'a tawarudul lughat ne wa tawafuqul lughat dama laraba suna amfani da kalmar wasu suna amfani sai an ka aza an dauko ne daga mi daga laraba eh, abin ga laraba sun dauko amma alhali su ma suna amfani da kalmar wasu ka ce a'a waɗanda an ka ce larabawa sun amso gare su su da sun ka amso ga larabawa akwai maganganu imamu suyuti ya kai babi a cikin al-mu'arrab waɗanda ana ganin waɗannan kalmomin mu'arraba ne irin su firdaus irin su eh, kafur irin su mishkat da sundus da istabrak an gane ko da sauransu suna da yawa sai ka kuma ci. ha ban ji ba ibrahim wani ibrahim ibrahim ai suna ne na a bangare alam ne shi bai shi ai ibrahim shi ne uban larwan kahin larabci a alam mun ka ce ibrahim da musa da isa da sauransu ai misali da mun ka bayar al-alfazul mutabayina kalmomin da suke kishiyoyin juna kai manzo in lice al-insanu sai lice at-tayru ai kishiyoyin juna ne mutabayina ne nau'i na gaba kafin mu shiga cikin mutab- mu wuce mutabayina akwai al-addad kalimar da take ba da kishiyar ma'ana an gane ko yanzu kamar kalima ta as'asa tana nufin akbala kuma tana nufin adbara shi yasa sun ka fassara wallail idan as'as sun ka ce idan akbal wasu sun ka ce a'a idan adbara kuma babu wata matsala saboda da zuwan shi shi dare da komawar shi duka abubuwan da suke nuna kudura ta Allah قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه sai al'alfaz mutaradifa kalimomi waɗanda suke mutaradifa ya an ce mutaradifa suna da ma'ana ba da ma'ana ɗaya kama alƙamhu da alburru da alhinta duk alkama akan shi ba sai ko mu fahimta ba wasu sun ce a'a babu mutaradif kwata-kwata sun ce dai akwai mutaqarib kusa da juna suke yan an diba ana dan samun dan bambanci an gane ko yawwa amma duk da yake akwai almutaradifa masu bada ma'ana daya to nan za a samu musallasun lughawi muttahidul ma'ana domin shi musallasun lughawi muttahidul ma'ana kalima ce wadda wasu tana canza amma ma'ana guda take bayarwa ibnu malik wa mai alfiya waccan ta nahawu yana da alfiya kuma cikin wannan ilimi al-i'lam bi musallafil kalam kuma imamu qutrub ya yi littafi yayi abiyata akan wannan da sauransu an gane ko Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin juz'i na hudu ya tattauna kan waɗannan an gane ko ya kawo wani sashi na bayani kansu kaga yanzu in nice yawmul arba'a ranar laraba yawmul irbi'a ranar laraba in nace yawmul urbi'a ranar laraba in nace isba kwarci asba kwarci usba kwarci dan yatsa kenan mun gane ko to malamai sun yi ta kawo su ko a ce mutaqariba ko a ce mi ko a ce mutaradifa in an ce mutaradifa an ce ma'anar su daya in an ce mutaqariba ma'anar su tana kusan daya shi yasa ma an kai al-furuqul lughawiyya abu hilal al-askari yana da littafi al-furuq اللغوية أنقاليكو شيخ أحمد عبد اللطيف أحمد شويرف رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين يا للتافي أه الشامل في الفروق اللغوية wanda juz'i uku ce zai yi guda dai ya fito to kuma shi ya rasu yanzu ba mu sani ba din ya kare su ko ko bai kare ba Allahu a'lam muna fatan Allah ya sa ya kare su a fitar da su don amfanin musulmi nau'i na hudu al alfaz al-mushtaraka kan mu manta cikin al-alfazul mutabayina akwai musallasul lughawi mukhtaliful ma'ana can zai shiga an gane ko musallasul lughawi kalima ce wanda take wasalinta uku ne amma duk ma'ana tana canzawa kamar kaga alqastu da alqistu da alqustu in an ce alqastu shine zalunci wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba alqistu shine adalci wa nadau almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqustu kuma shine turaren wuta na gaba sai kuma al-alfazul mushtaraka in an ce al-alfazul mushtaraka kalima ce wadda tana bada ma'ana fiye da ɗaya an gani ko? eh shi kuma istirakin nan malamai sun yi bayanin shi akwai al-mushtarak wanda yake al-lafzi akwai al-mushtarak al-ma'anawi akwai al-mushtarak bi maddatihi kuma akwai al-istiraku fil fi'l akwai al-istiraku fil ism akwai al-istiraku fil harf duk waɗannan sai an dan bada misalin su to shi al-mushtarak galibi yana tare da wani abu da ake cewa al-mutawati ko al-mushakkik mu rike bari mu bada misalin su in an ka ce al-mutawati shi ba ana nufin mushtarak bane ana nufin wato mutawati ne ma'ana kamar a ce igiya ce ta kulla su guda bai dauka ba yana nufin wannan ko wannan ba a'a dukkan suna a daure tare da za a yanke igiyar da duk haɗuwa za su yi shi yasa kalima ta annikah wasu ɗauke shi mushtarak ne wasu ka ɗauke shi a'a mutawatsi ne ma'ana mutawatsi wannan ya zo wannan ya zo sai an ka haɗu shi yasa ayar nan cikin suratun nur an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wasu ka ce shin azzani la yankihu shin baya aure ake nufi ko ko layin kihu la ya ta'u baya taki masani ko ana fahimta ta ba sai waɗansu ka ce a'a in an ce azzani layin kihu baya aure to ai kuma ana san mazinaci ya aure mace wanda ba mazinaci ba ko a san mazinaci ta aure namiji wanda ba mazinaci ba in ka ce la ya ta'u baya taki tabbas mazinaci ba zai sake mace in ba mazinaci ba ce ko mushrika ina fata ana fahimta ta sai dai halatta istisna'iyya inda inda ya fade ne ko ko kaddara ta gita ala ayyati hadisi wadansu malamai suka ce shi mushtarak ne kenan lafazi na annikahu mushtarakun bainan nikahi wal wat'i wasu suka ce a'a mutawati ne ma'ana haduwa ne sun kai muna ganewa sai kuma mushakkik shine wanda yana bada ma'ana amma yana sawa shakka kamar albayad fari idan ka tsinkai kici daga nesa kana isa tsammanin roguna kaga mushakkik ne lafazi na wanda yake sawa shakka mun gane wannan to shi ishtirakin nan akwai ishtiraki fil fi'li kamar da muka bada wallaili idza as'as mun ka ce idza aqbala ko adbara akwai kuma ishtirak fil ismi a cikin suna kamar annikahu shan alwatu ake nihi ko azzawaji sannan kuma akwai mushtarakun mutadat wanda mushtarak ne amma cin karo da juna suka yi wanda zai kuma cin al'alfazul mutabayina kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru quru din jam'i ne na alqar'u wasu ma sun ce ana cewa alqur'u alqar'u yana nufin haila haila kuma kazamta ce alqar'u yana nufin tsarki kaga mushtarakun ne mutadad ba san kuma na fahimta ba sai kuma akwai mushtarakun fil harfi ishtiraki a cikin harafi kaman min min mu in muna karatun nahwu da an ce min sai a ce harful jarri ko eh in ka ce min albayti daga gida sai a ce min harful jarri ala ramma albayti ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi alkasratu zahiratu ala akhirih sai kwashi gida amma ya an ka zo wajen ma'ani sai a ce a'a akwai saurafa ko wani harafi yana izinin tuwa mushtarak domin yana ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya sai a ce maka min tana ɗaukar ma'ana sun kai goma sha biyar min tana iya zakkuwa tab'idiyya tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ay ba'dahum kallamahu Allah sashi kenan min tana iya zakuwa da wata ma'ana shine ah? bayanul hal bayanul jinsi dai fajtanibur rijsa min al awsan ai hiya al awsan domin babu gumkin da ba kazamta ba in an bauta mishi shirka ne a ran ba kaga baka cewa min al awsan sashen gumaka halatta na a bauta musu sashen gumaka ba ba halatta bane wannan bata huta su ba sannan min tana iya zakuwa libtida il ghaya zamaniyya la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqumu fihi sannan tana iya zakuwa libtida il ghaya al makaniyya subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa sannan min tana iya zakuwa lit ta'lili min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila mimma khati'atihim ughriqu ay min khati'atihim ughriqu wannan ma an karata ne saboda ta'kidul ma'ana kidan tana iya zakuwa lit ta'lil an gane ku sannan min tana iya kuwa littafsiri wa tamyizi rarrabewa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ay yumayyiz bainahuma muna ganewa sannan min tana iya zakuwa litta'kid al-ma'na don karfafa ma'ana tana zakuwa qabla al-mubtada wa qabla al-fa'il wa qabla al-maf'ul laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru aslin shi ma lakum ilahun ghayru huna kaga ta zo gabanin mi gabanin mubtada sannan tana zakuwa gabanin fa'il ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatatin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir an taqulu ma ja'ana bashirun an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ce fa hal tara lahum min baqiya ay fa hal tara lahum baqiya duk min tana izakuwa min tana izakuwa bi ma'ana ala wa nasarnahu min alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina ay wa nasarnahu ala alqaumi alladhina kadzabu bi ayatina duk da yake sun ce min tana nuna ya tsira ala kuma tana nuna an bashi nasara akan su bambanta wa tsakanin su sannan min tana izakuwa lil badaliya mala abdullahi madadin abu يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة تو كاغا أشي nan mushtarak yana iya zakuwa cikin harafi mun gane wannan da kyau kina al-ishtiraku fil ismi ko fil fi'li ko fil harfi an gane ko Sheikh Muhammad al-Amir Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muqaddima ta Adwa'ul Bayan yayi bayani kan wannan sannan kuma malaman usul fiqh sun yi rubutu kan wannan sannan akwai mushtarak bi maddatihi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها تتمي لا تضار والدة بولدها akwai qira'a la tudarru ko la tudarra ko la tudar to la tudarra ko la tudarru dukkan su cikin ad-durrul masun ya nuna cewa suna iya doka abu hawa la tudar za su iya doka abu biyu mushtarak ne bi maddatihi abinda ake nufi shin fi'ilin nan mabniyun lil fa'il ne ko mabniyun lil maf'uli in an ce la tudaru ko la tudara shi la tudaru labari ne kada cutar kenan amma zai kuma zuwa ga nahayu tunda labari ake bayarwa la tudara kenan mi hani ne mabniyul dukkan su suna iya ɗaukar mabniyul lil maf'ul suna ɗaukar lil fa'il ya za mu bambanta su shine in kace mabniyul lil fa'il ne kina asalin shi kasra ne la tudarir walidatun kada ita mahaifiya ta cutar ko kuma a'a mabniyul lil fa'il lil maf'ulina la tudarar walidatun ka a cutar da mace saboda danta kaga mushtarakun bi bi maddatihi to cikin alfazul mustaraka ana samun su in kuma mun ce mutawati'a ne kenan haduwa sun kai ba mushtaraka bane in kuma mun ka ce mushakkika ne mun bada mai misalin mushakkik cikin qur'ani duka malam ya kawo misalan shi to wannan shi ne bayanin da malam ya kawo yanzu abin da ya yi muna saura akwai asasu dilali ko addalali ko addulali duk ana cewa daga dalala dilala dulala shi ba musallasul lughawi muttahidul ma'na bayan al asasu dalali sai al'asasun nahwi wanda shi ma yana buƙatar a yi bayani kansu sannan a shiga zuwa ga al'asas albalaghi insha Allah rabbul alami kenan nan ya kamata mu dakanta sai zuwa gobe idan Allah ya kaddar mu cikin masu rayuwa sai a zo a dora akan inda an ka tsaya eh abinda muka faɗa ya zama turiri Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh